أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ هدوري لنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ولم شيخ الإسلام وسعادة الأنام على إبراهيم ياس رضي الله تعالى عنه يأتي هذه السورة مكية لأن الصلاة نزلت في مكة wannan sura makiya ce ma'ana a maka aka sabkar da ita saboda sallah ma an sabkar da sallah ne a garin makka wa salatu ma jaz wa salatu ma jaz qattu biduni fatihatil kitab ita ita ko sallah ba ta taɓa halitta ba da ɗai ba tare da karatun fatiha ba. Fayya suratun makiyatun bil ijma. Cewa ce wannan ita kenan ita fatiha an gane sura ce makiya wadda aka sarkata aka sarkata a Makka bi ijma da ijma'in maluma sun haɗu akan cewa wannan sura lalle a Makka aka sarki aka sarkata da ita. Wa ba'd al-mufassirina yaquluna nazalat marratayn sai wace sashen masu tafsiri suna cewa an sabkar da fatiha ne har sau biyu makiyatun sabo ayat ita makiya ce tana da ayoyi guda bakwai fatiha tul kitabi tusamma aidan a bi asma'a adidatin sai wace fatiha tana ana kiranta da sunaye masu yawa wa kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma shi ko yawan sunaye yana nuni ne zuwa daraja abin ambato abu guda ka yanci shine sune kaza shine wane shine wane shine wane to wannan sunayen suna nuna suna nuni ne zuwa daraja abin nan saboda ko ko ba ga ba ba ba, ba dan komi ba aka ce shine wane shine mai kaza shine mai kaza an zana mai wasu ababen da yake wa'ansu martabobi ne daban-daban kenan dole ne sunaye su kasance yawan sunaye kasance yana nuni zuwa darajar abin ambatan yana da cikin sunayenta min ha fatihatul kitab yana da cikin sunayenta ana ce mata fatihatul kitab ai mafututiha bihil kitabu shi ana nin ana ce mata fatihatul kitab ana nin abinda aka bude littafi da shi shine alqur'ani masdar shi fatiha masdari ne kana asiya kamar faɗar ka asiya kaga fatiha asiya duk kamar awon nasu zai zo ɗaya kamar fa'ila ne yawa kan asiya ma'ana lafiya wata samma umul qur'an haka na ana ana ambatanta da umul qur'an uwa alqur'ani wa umul kitabi ana kiranta da uwar littafi wa sabul matani ana kiranta da bakwai abin biyan tawa wal qur'an azim ana kiranta da alqur'ani mai girma ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أكا الله تبارك وتعالى يشيوا أجيك يا, يا رسول الله صلاة الله وسلامه عليك من باك بقوي من المثاني دك أبن بيان أبن بيان تاوى والقرآن العظيم دا أركاد القرآن من جرما لا تمدن عينيك إلى متانا جي أزواجا منهم زارة العدد cikin wata cikin cikin baha karka ni kadda idanunka duba zuwa abinda muka jiyar da su mamata na jazwajin abinda muka jiyar da wa'ansu da'i da shi na daga mateki har zuwa ƙarshen aya a wasammal kan hakan nan fatiha ana ina cikin sunanta alkan ma'ana taska da annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala domin annabi ya da mutu Allah tabbata a gare shi ya ce unzilat alayya unzilat alayya kanat kanzan ta tarashi fatiha an sauka min da ita alhali ko ta kasance wata irin taska ce karkashin al'arshi wata san ma suratul salah haka nan ana ce mata surar sallah li anna salata la tajuzu biduniha domin sallah ba ta halitta da ba ba da ita ba wata san masala haka nan ana kiranta ma sallah fatiha tul kitabi tu san masala ita fatiha fatiha kitab ana ambatanta da sallah da hadisi domin hadisin nan da yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfayn na raba sallah tsakanina da bawa na a rabo biyu nisfun li abdi rabi na bawa na ne wa nisfun li rabi kuma nawa ne wali abdi masal ba yana ga bawa na abin da ya roka wa tusamma du'a hakan nan ana yana cikin sunanta ana kiranta da addu'a wa tusamma ta'limu du'a hakan nan ana kiranta da koyar da addu'a wa tusamma kasiya ana kiranta da kasiya mai isarwa watusammar waƙiya waƙiya haka nan ana kiranta da waƙiya mai tsarewa watusammar ruqya ana kiranta da ruqya li hadisi li hadisi wa ma yudrika annaha ruqya domin hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi ke cewa cikin ta cikin hadisin wa ya sanar shi ka cewa ita ruqya ce watusammar raqiya haka nan ana ambatanta ana kiranta da mai hawhawarwa watusammar shifa hakanan ana ambatanta da ashifa waraka li'annaha domin ita warada anna fatihatul kitab ya zo cewa ita fatihatul kitab fatiha ma'ana shifa'u min kulli da'in illa sam ita waraka ce daga dukkan wani cuta sai dai mutuwa a kowace cuta ma ita maganinta fatiha tana yana maganinta in dai ba mutuwa bace wasamu al-maut ita ko wasamu da kike ma samu al-maut shine mutuwa wa tusamma al-asas hakan nan ana kiranta da asas asasi bugo asali a foundation da anna asasa hazard din domin ita ce foundation ita ce asali ita ce asas na wannan addinin allazi wal islam wanda shine musulunci wata samman nur hakan nan ana mata suna da haske wata samma suratul hamd hakan nan ana mata suna da surar godiya wato sama suratu shukur haka na ana mata da suna da surar godiya dai هذه أسماء لهذه السور لهذه السورة التي هي أجل سورة في القرآن cewa ce wannan asma'un sunaye ne ga wannan suran wadda ita ce mafi girman sura a cikin alkur'ani ta'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyun qur'ani afdal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai yace a cikin Qur'ani wata sura ce ta fi daraja qalu Allahu wa rasulu alam sai sahabbai suka ce Allah da manzansa su ne wasu sani qala fatiha tul kitab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fatiha fatiha ita ce fatiha tul kitab ita ce mafi daraja ruya أن الحسن بن علي كرم الله وجهه مريضا مرضا شديدا an rawaito cewa sayyidina Hassan dan sayyidina Ali karamallahu wajahu yayi wata rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani hazina lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bakin ciki sosai da dalilin wannan cuta da ta same shi fa nazala jibrilu alaihi salatu wasalam sai malaka jibril alaihi salatu wasalam ya sabko fakala fakala sai yace in kara surata lati lasa fiha harfa ka karanta sura wadda cikinta babu harafin fa a cikinta alama'in ka karanta wannan akan ruwa yi gusalu bihil hasanu sai bra'u bi maradihi sai a wanke sai na hasan da shi zai warke zai warke daga wannan cutar tasa fa fattashan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ta da mutum Allah tabbata gari sai ya bincika iza fatihatul kitabi laysa fiha harfu fa sai samun fatihatul kitabi fatihan nan ita ce cikin ta babu harafi na fa da annal fa domin shi harafi na fa to dinu bil firaq kamar tana tana nuni tana a nuni ne eh, zuwa alfirak rabuwa kamar wata alama ce ta rabuwa fakara annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya da mutum Allah ya tabbata a gare shi ya karanta ta alal mai afkaruwa wa ga sanadi al hasan ya wanke sai na hasan da ita faka annama nashata min iqali kai ka ce an an sanci shi daga dabaibai fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma ki Allah ya da mutum Allah ya tabbata a gare shi ce inna shifa'u min kulli da'in illa sam ita fatiha waraka ne ga dukan ciwo sai dai mutuwa wasafara jama'atun min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakan nan wata rana wasu jama'a daga cikin sahabban ma'aiki Allah ya da mun Allah tabbata gare shi sun yi balaguro sun yi tafiya wa nazalu shi hayyin min ahya'il arab sai suka sabka a wani wani kauye ko riga daga cikin rigage na larabawa wa talabu asha'a asha'an sai suka nema a ba su abinci falami utu falami utu bi asha'in sai ba a zo musu da abinci ba bakhiru alaihim bi ta'am mutanen sun musu rowa ne da abinci ba su kawo musu abinci ba wa fillali a cikin dare ladagat hayyatun ra'isar hayy sai ko kuna mata halibi mai garin garin shi ne ra'isar hayy fa atau ilan ilar daishi sai suka zo wajen baki kalula suka ce musu hali inda kun min rakin cikin ku ko akwai wanda iya rukiya magani wanda zai magani wannan abin ya sauka kala wahidu minhum sai dai daga cikin su yace na eh ana arqi ni ina yin ruqya walakin talabnakum al-asha'a wa lam tu'tuna sai dai mun neme ku da ku kawo mana abinci ku kawo mana ba idan kenan la narqalakum illa an tadfa'u lana samanan ba za mu yi muku magani ba kuma sai in kun ba mu lada sai kun ba mu ladan maganin kalu kam sai suka ce nawa ne zami zan ba ku kalu qati'un min al-ghanam suka ce wani yanki daga cikin busashi fa dafa'u lahum qati'an min al-ghanam sai suka ba su wani yanki daga cikin busashe fakara a fatiha ta likitabi sai mutumin ɗaya daga cikin sabon nan sai ya karanta fatiha alar ra'isi a bisa jagoran nan mai garin nan fanazala sumu sai dafin na na kunaman nan sai sabka fabari a shirhin a take sai ya warke fakalar rajul sai wannan mutumin ya ce shi wato a sahabin nan wanda ya wannan ruƙe sai ce a su kulkatiya ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan kora wa'annan dabbobin zuwa ma'aikin Allah sai ya damu ta Allah tabbata gare shi hatta as'alahu har sai na tambaye shi al halalu am haram wannan abu da zamu ci wannan busashin da aka ba mu halaka ne ko ko haram fa ta ila ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai zo wajen annabi sai ya damu ta Allah tabbata gare shi wa khabara da khabara ya ba shi labari fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya damu ta Allah tabbata gare shi yace wa ma yudrika annaha ruqyatun waye baka waye sanar shi ka cewa ita wannan ruqiya ce magani ce ta fatiya qassimin qati'a bayan ashabik waj'al li nasiban min min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai raba ka raba wannan yankin na daga cikin daga sashin da kuka samu tsakan ka rarraba shi tsakankanin sahabbanka kai da abokan abokaninka waj'al li nasiban minhu ni ma ka samu wani kaso daga cikin shi fa alima annahu halal a take sai san cewa halal ne kenan fa lihaza saboda haka tusamma bi suratu birruqya ake ambatan wannan sura ta fatiha da ruqya wa kad warada anir rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuka yazo daga ma'aikin Allah ya da musu Allah tabbata gare shi inna Allah anzala mi'atan wa arba'ata kutubin Allah ya sabkar da littafai 104 50 kitabun ala shi am bin adam an sabkar ma da annabi shi su dan adam littafi 50 alaihi salatu wasalam wa 30 kitaban an saukar da littahi talatin ala Idris Okunuk wa sanan Idris wanda ake kiran shi Okunuk wa ashiratan ala Ibrahim an saukar da littahi guda goma a sanan Ibrahim wa ashiratan ala Musa an saukar da wasu littafan guda goma a sanan Musa kabla taura gabanin at-taura wa tauratu wa zabur wal injil wal furqan sannan cikon hudun sune at-taura da zabura da linjila da al-furqan shi wanda shine al-qur'ani وهذه الكتب كلها وأن لتفهم دبا كده اجتمعت في الوقت في الأربعة أن سنتها دكا وأن لتاهن دري دقوم دري هدنا سنها دوا أتكي لتاهي قدا هدو وهذه الأربعة وأن لتفهم قدا هدو وأن سنة التوراة نجيلة زبورة القرآن اجتمعت في القرآن سنها دبا كده أتكي الفرقان واتو القرآن والفرقان شيكو القرآن وأن شينا الفرقان آه كله baki dayansa ijtama'a fi fatihatul kitabi ya haɗu a cikin fatiha faman qara faman qara fatihatul kitabi duk wanda ya karanta fatiha fa annama qara alqur'ana tamkar ya karanta alqur'ani ne wa annama qara alkutub alarba'ata kuma tamkar ya karanta wa da littattafan nan guda hudu ne wa annama qara alkutub as-samawiyyata jami'aha kamar ya karanta littattafai wanda aka saukar da su daga su daga sama wa guda 104 nan baki ɗayan su wa hiya tashtamilu ala jami'il qur'an ita fatiha ta taro a sa baki ɗaya alqur'ani alqur'anu tis'atu fununi shi alqur'ani fannoni ne guda tara fannul hamdi akwai fanni na godiya tajir fil qur'ani ayatun tahmadullah kasiran za ka samu ayoyi wanda suke yaban Allah suke godewa Allah da da dama wato sune alaikum suna yabo a gare shi wa fil wa fannul wa'di wa fannul wa'di wal wa'id cikin alqur'ani akwai fanni na alƙawari akwai na narko narkon azaba alƙawarin azaba wa tajidu fil qur'ani shari'ata wal haqiqata haka nan cikin alqur'ani zaka samu shari'a ka samu haqiqa wa tajidu fil qur'ani du'a haka nan cikin alqur'ani zaka samu addu'a wa tajidu fihi al qissata qasasa man qablana haka nan zaka samu cikin zaka samu kissa a cikin Qur'ani wato labarin raka na wanda suka zo gabanin mu wata jiru fihi mawa'iza wa tazkir haka nan zaka samu wa'azoji da tunataswa wal khabara wa tauhid ka samu labari kuma da tauhidi a ciki alhamdulillah wannan cewa alhamdulillah dukan godiya za ta bata ga Allah ishtamala ala jami'i imanillahi min sana'i fil Qur'an ya taro baki ɗaya abin da yake na Allah na daga godiya a cikin alkur'ani duk wani abu na yabo a cikin Qur'ani duka alhamdulillah innan ta taro shi wa man wa min hamdin wa shukrin kuma duk wani abu da ke godiya ne ko yabo ko ko ko dai godiya ne karin godiya da shi malama suna fassara suna bambanta tsakanin hamdu da shukuru irin godiya wanda za a yi da baki za a iya dakatar da ita iya hamdu shi ko shukuru godiya ta gabbai da abin da ya kamata haka kullu ma fil qur'ani min as-sana'i ala allahi كل ما في ما في القرآن من الثناء على الله ومن المدائي كله استغرقه الحمد لله da abin da ke cikin alkurani na daga yabo ga Allah da kuma yabanni baki ɗayansu a alhamdulillahi ta haɗe su rabbul alamin rabbil alamin tauhidun shi cewa rabbul alamin nuni ne zuwa tauhidi tauhidi ne wato rabbul alamin ubangiji talikai arrahmanur rahim Allah ne rahama jin kai wa'adun wannan alƙawali ne a nuni ne zuwa alƙawali maliku yawmiddin mamallakin ranar hisabi wa'idun shi ko narko ne iyaka na abudu shari'atun iyaka na abudu ita ko kai kaɗai muke bautawa shari'a ce iyaka na sa'idu kai kaɗai muke neman taimako hakikatun hakika ce in ka iyaka na abudu ana zancen Allah kai kaɗai muke bautawa to wannan wannan maganar ta taro shari'a baki da yake wa iyyaka nasta'inu kuma wannan ta taro hakika kai kaɗai muke neman taimako mutum ya tube irada shi da kanshi baki ɗaya neman taimako kin Allah ba abin da iya sai abin da Allah yi wannan hakika ne ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu zuwa tabarki madaidaici du'a'un wannan addu'a ce siratal ladzina an'amta alaihim tabarki ne wanda ka je da su ni'ima a kisatun wannan kuma labari ne kisa ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin ba wa'anda kai hushi kai musu hushi ba ghayril maghdubi alaihim ba wanda kai musu hushi ba ba waladdallin kuma ba batatu ba mau'izatun wa tadhkirun wannan wa'azi ne kuma da tunatarwa ذكر الله في الفاتحة في الفاتحة خمسة أسماء الله تبارك وتعالى يا أم بتسونا إيه guda biyar a cikin Fatiha min asma'ihi tabaraka ta'ala daga cikin sunayen shi tabaraka ta'ala alhamdulillah Allahu ismun da yace alhamdulillah cikin shi akwai Allahu Allahu ismun suna ne ɗaya kenan rabbul alamin rabbu ismun ta ce rabbul alamin rabbu ismun shi ma rabbu suna ne arrahmanir rahim arrahman ism shi ma arrahman ism suna ne arrahim arrahim shi ma ism suna ne maliki yomiddin a isim shi ma malik cikin maliki yomiddin isim suna ne hada aslu alqawaid alkhamsa wannan suna ne ga su guda biyar Allahu Ar-Rahman Allahu Rabbu Ar-Rahman Ar-Rahim sai Malik ga su su ne asalin shika-shikai guda biyar wanda aka sanya musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci a bisa abubuwa guda biyar shika-shikai guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa ba abun bauta da gaskiya sai Allah wannan ma'ana la ilaha illallah abin da ke yi da la ilaha illallah shine Allah abin da ke nuni ne shine Allah wa iqamatu salah wa iqami salah sai da sallah arrabu bi ma'anar muslih abin da ake yin da arrab mai reno ma'anar shi shine mai gyara wani murabbi da wanda ke tarbiyantarwa wa salatul abdi ita sallah ta bawa turaddi islamahu tana tarbiyantar da musulunci shi wa tuslihu kuma tana gyara shi ita aikin sallah ne wannan kenan rabbu yana nuni zuwa wannan shika-shikan wannan gimshikin na musulunci wato shine sallah والرحمن شيكو الرحمن صيام شيكو na nuni zuwa ga azumi ne saboda sigatu mubalaga ce fin rahma siga ce ta mubalaga ta yawaitawa ta zurfafawa a cikin rahma ar-rahman ala wazni fa'alan kenan al-abdu balaga min rahmatihi bil miskin hatta azaka nafsahu al-ju'a nan bawa cikin azumi dangantaka da azumi ya kai saboda ya kai wani matsayi a cikin tausayin shi da ga miskini har inda ya kai inda zai ɗanɗana wa kansa yin yunwa Allah zai yi wa anihin miskin wanda miskini yake fama da shi wanda bai da shi da ya tasaddaka alaihi dan ya samu ya ji abin da miskini ke ji dan ya samu ya rika sarka a gare shi wa hadha rukunun siyam wannan shine rukuni na azumi war rahim shi ko rahim rukunun zakah shi ko rukuni ne na zakka rahimar miskina mutum ya ji kan miskini fa qata lahu juz'an min mali sai ya yanko mai wani abu daga cikin dukiyarsa wa maliku shi ko sunanan maliku maliku yawmiddin ma maliki yawmiddin a mamallaki ranar hisabi hazal hajj wannan shi ko nuni ya zuwa ga haji kama annan nasa yuhsharuna fil mahshar kamar yadda ka san mutane za a tattara su a matattara min jami'il afaq daga baki ɗayan sasanni ya tuna ila buqatin wahidatin za su zo zuwa bigire ɗaya kazalika alhajj to haka nan haji shi ma saboda a ran tashin kiyama lokacin nan ne ake tabbatawa kamar da zamu gani nan gaba kaɗan wa mulki wa Allah tabaraka ta'ala kowa yake sallawa wa mulki baki ɗaya na Allah ne to ran da za a tayar da kowa da kowa shi ma hajjin wannan nuni ne zuwa irin wannan mukamin yuqaddaru fi awwal fatihati qulu alhamdulillahi rabbil alamin cewa ce ana kaddarta a farkon fatiha qulu kalma ta cewa ku ce alhamdulillahi rabbil alamin ku ce dukan godiya za ta bata ga Allah da anna akhir al fatiha ce domin karshen fatiha nazala min kalamil abdi ya sabka masabka ta magana ta bawa za a gane karshen za a gane bawa ne ke magana to kenan fa idza lam yuqaddar qulu in ba kaddara cewa ku fadi ba takun fatihatu ka anna awwalaha min kalamin rabbi wa akhiraha min kalamin abd fatiha sai ta kasance farkon nata kamar daga zancen Allah ne kuma karshen ta kuma daga zancen ba walamma ahbabna an naqula kullaha min kalamil abd da muka so mu ce a dukanta daga zancen bawa ne kaddarna qulu nan sai muka kaddara kalma muka kaddara kaddarta kalima ta cewa ƙulu ku ce. Ƙulu alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmin din har ya zuwa da inda siratul mustaqim zuwa karshe. Haza wannan min kalamin abdi taba'an. Za ka fahimta cewa a ɗabi'ance wannan kamar magana ce ta bawa. Alhamdu. Abin da ke yin da godiya a sana'u yabo bir jamili da ayyuka na gari masu kyawu. Lillahi dukan wannan kuma ta tabbata lillahi ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai kullu hamdin wa shukri lillahi tabaraka ta'ala dukan wata godiya ta a faɗi wa shukr wa shukr kuma da da ta aikace ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala imma sifatuhu wa imma fi'lu dukan su ko da su kasance sifa shi ce ko ko aike shi aqsamul hamdi arba'atu kaso kaso na godiya guda hudu hamdur rabbi lirabbi akwai godiya ta ubangiji ga ubangiji wa hamdur rabbi li abdihi akwai godiya ta ubangiji ga bawansa wa hamdul abdi lirabbi akwai godiya ta bawa ga ubangijin shi wa hamdul abdi lilabdi akwai godiya ta bawa ga bawa mislihi ka wanda ke kwatankwacin shi kullu hadha lillahi dukkan baki ɗaya wannan ya tabbata ga Allah in ma sifatuhu ko dai kasance sifa ce tashi wai ma filo ko ko aike shi da aka tsaya aka aka lura baki ɗaya wayannan kaso kaso jin guda hudu ko dai Allah ne ya yabi kanshi Allah ne ya gode ma kanshi da kanshi ko ko Allah ne ya gode wa bawa wani bawa ya Allah ya ya hudu irin ki cewa inda kana abdan shakura a irin yadda Allah ke hudu a koko wai wani bawa ne ya daga bakin shi ya gode ma Allah koko wani bawa ne ya gode ma wani bawa in ka lura duk baki din suna komawa ga Allah shi ba wani farko dai Allah ya gode wa kansa wannan babu shi a ciki to Allah ya gode wa bawa shi ba wannan muke gare shi barantana ya gode wa muke gare shi barantana har a gode mai da abin da ke gare shi Allah ne ya mai baiwa sai ya samu ya dace ya bi Allah har ya cancanci Allah ya yabe shi to kaga ashe Allah da ya mai baiwa ƙarshe dai shi ne dai abin godewa shi da ya datar da bawan nan da godiya wa hamdul abdi lirab akwai godiya ta bawa ga ubangiji shi ko daman bawa ya gode mala daman godiya ta ta ubangiji ce ya mira ta inda take wa hamdul abdi abdi mislihi godiya ta bawa ga bawa wanda yake dan kwatankwacin shi dan uwan shi shi ma bawan wanda wani bawa ya gode mai wani abu ya yi cancanci bawan nan ya gode mai bai yi wannan abin da ya cancanci a gode mai ba sai da gam dagatar na Allah sai da Allah ya datar da shi ya ba shi ikon yin wannan daidan har wani bawa ya ga wani yayi daidai ya bare ya gode mai wani ya kyautata ma bare ya gode mai Allah ya ba shi ikon ya kyautata ma sai ka ga ya kyautata ma ka gode mai ashe karshe dai kai wa kyautata ma wanda Allah da ya sanya ya kyautata ma shine a shine ya kyautata ma kenan duka godiyan ta koma ga Allah baki daya shine kyaudi ko dai inda yake aiki ne nashi ko ko sifa ce a tashi ne darajatul jannati samani darajoji makamai darajoji na aljanna guda takwas ne walhamdulillahi samani ta huruf in ka diba alhamdulillahi zaka samu harfa ne guda takwas man kana alhamdulillah duk wanda yace alhamdulillah istahaqqa maratibal jinani saman zai ya cancanci zai cancanci martabobin aljannatai guda guda takwas rabbil alamin malikil alamin ana nihin mamallakin alamomi jami jam'u alam shi alalamin kin jami ne na alam wal alam shi ko abin da ake ni da alam kullu ma si wallahi tabaraka wa ta'ala duk abin da ba Allah ba tabaraka wa ta'ala alam ne jumi'a muzakkaran liyastaghrika al-mawjudati kullaha an yi shi jam'i muzakkar jam'i muzakkar sani dan ya hada baki ɗayan samamu inda ce aka yi inda ba ba ba alami ne inda alama ya inda misali da zai da zai inganta da za ce alama to ya zama wa'ansu jinsi ne kawai na mata shi ko bitaglib jinsi na maza yana hada baki ɗayan da jinsi na mazan da mata haka na jinsi na maza shi kadai ya hada jinsi na maza da mata amma kadin mata shi ko an kebance kawai to an kebance wansu banda wansu to dan ya zama ya hada kowa da kowa sai aka yi ya zo a sashi ga ta jam'i muzakkari ar-rahman ar-rahmani wannan kalmar ta ar-rahman ma'ananta al-mun'imu al-mun'imi bi jala'il ni'am wanda ke ni'imtarwa da manya-manyan ni'imomi wa zawahiriya da kuma wanda suke mabayyananta ni'imomi ga su manya kuma mabayyana wanda ake gani na zahiri ar-rahim shi ko kalma ar-rahim ma'ananta alamu ni'imi bi daqa'iqin ni'am wanda ke ni'imtarwa da zurfafan ni'imomi wanda ba an gansu gani ijiya sun yi ƙaryin gani da ijiya masu zurfi ne maliki yawmiddin mamallake ranar hisabi almaliku shi ne almaliku goko sarki na yawmil jaza'i ranar sakamako almaliku ita wannan kalma ta maliku sarki kulli yawmin shi maliku kulli yawmin ne mamallaki ne na kowace rana walakin sai dai kulli yawmin yushadu munazi'un lillahi fi mulkihi fi juz'in min ajza'il alam cikin kowace rana akan samu wani wanda ke neman jayayya wa Allah tabaraka wa ta'ala cikin mulkin sa a cikin wani yanki daga cikin yankuna na duniya na alam amma fil qiyamati amma an je taron kiyama kuma fala munazi'a lahu fi mulki nan babu wanda ke jayayya gare shi a cikin mulkin sa idza takallama in Allah ya magana ya ce limanil mulku yawm yau mulki nawa ne ne la yajidu jawabin Allah ba zai samu amsa ba ba wanda zai iya ba shi amsa min ayi insani babu babu amsa daga duk ba wani mutumin da yake iya bada amsa fa yujibu nafsahu Allah sai ya amsa ma kansa ya ce lillahi alwahid alqahar mulki yau baki daya na Allah ne makaɗaici marin jayi lama sanal abdu ala rabbi yayin da Allah ya yabo akan ubangijin shi bi kauli alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin da fadarsa dukan godiya za ta bata ga Allah mai rana mai jin kai mamallaki ranar sakamako istahaqqa mukhatabatahu da haka sai ya cancanci ba wannan sai ya cancanci hira magana ta Allah fa khataba al hadar fa khataba al hadarat al fa khataba al hadaratu sai hadara ta yi zance da kauli ko ko shi bawon sai ya yi ma hadara magana da faɗarsa iyaka na abudu Allah kai kadai muke bauta ma la abudu illa iyaka ba mu bauta wa kowa sai kai wa iyaka nasta'inu la nasta'inu illa bika ba mu neman taimako da kowa sai kai lamma tana ala rabbi yayin da bawa yayi yabo a sa ubangijin shi qala lahu tarih Allah sai ya ce to ka faɗi abin da kake so ala kulli ma shi ta min al-mabari ittarih ka ka bijiro ka faɗi a alayya ka bishiro a gare ni kullum ma shi ita ne al-mabari duk abin da ka so na cikin ababen nema qala al-abd sai bawa yace ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici talabal hidayata ya nemi shirya min Allah tabaaraka wa ta'ala daga Allah tabaaraka wa ta'ala ila siratal mustaqim zuwa tafarki madaidaici wa siratal mustaqim shi ko tafarki madaidaici wa siratal anbiya'i wal mursalin shi ne tafarki na annabawa da mursalai da manzanni qala siratal ladzina an'amta alaihim tafarki na wa'anda ba wa sai cigaba da cewa tafarkin nan wanda nake ni tafarki na wa'anda ka ji yadda su ni'ima al'anbiya annabawa fihim man an'ama Allah alaihim akwai wanda Allah ya ji yadda su ni'ima wata ni'ima ce Allah yana cewa cikin wata aya am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlihi shin su yahuda wannan wai ko suna yi wa mutane hasada ne hasada ne absa abinda Allah ya ba su na daga falalarsa fakar ataina ali ibrahim alkitaba ai gabanin su yahudawa su zo mun baiwa annabi ibrahim littafi wa lake mata da hikima wa atainahu mulkan azima kuma mun ba su mulki mai girma fahum fahum man man fahum man an'ama Allahu alaihim su ne waɗanda Allah ya je da su nema fa jama'u bainal mulki wan nubuwa sai suka hada tsakanin mulki da annabta duka Allah ya ba su wannan fihim manibtalahu Allahu bi balaya azima cikin su akwai wanda Allah ya jarrabe shi da jarrabawa jarrabawa masu girma law qala siratal ladina ubtiru da siyakin alqur'ani ya zo da cewa sira siratal ladina hijja siratal mustaqim siratal ladina ubtulu aw siratal ladina qutilu aw siratal ladina zubihu da haka ya qur'ani yace a ka shiryar da ni tafarki na wanda aka jarrabe su aka jarrabe su da bala'o'a koko tafarki na waɗanda aka kashe koko tafarki na waɗanda aka yayyanka su aka yanka su la khafa abdu da bawa ya ji tsoro min haza daga wannan walakin sai dai ta'alifan lil abdi dan ayi abinda bawa zai ji ya zama kamar sabo shine ta'alif dan ayi abinda abinda bawa zai isa bawa da shi watan shi lahu da kuma nashaɗar da shi sa mai nishaɗi kuzari cikin neman wannan alheri wa tatyiban li khatirihi kuma dan daɗaɗa tuntunin shi ƙala siratan da zina ramta alaihim Allah sai ce tafarki na wa'anda ka jiyar da su ni'ima mana da hakikanin lamari su annabawan nan cikin su akwai wanda kashe su aka yi wa'ansu azabtar da su aka yi wa'ansu yanka su ma aka yi yanka wannan to wannan kuma hanyar nan tasu shi ne duk da cewa idin siratal mustaqim Allah ya shirga mu tafarki na siratal ladina an'amta alaihim tafarki na waɗanda ka je da su nima wannan hanyar tasu ce mutum yake nema to su ko hanya ce wadda sai an gamu da jarrabawa da bala'o'i sannan a cimma guri to da mutum an yi an bayyana mai hakika na ce a ai tafarki na wa'anda annabawa wa'annan wa'anda ka jiyar da su ka kashe su kaza aka yayyanka su kamsa aka musu aka hidi wannan da mutum sai shi tsoron haɗin wannan ni ma mutum yaushe mutum zaka adda ka ce Allah shi ne kai wannan tafarki to amma saboda ai yanda mutum zai sabawa kuma ya ji kuzari na neman wannan wannan darajojin ga su a lullube sai aka aka aka aka bashi wannan sigai sai zo da haka cewa sai Allah zai namta alaihim laysa kullul anbiya'i mun'amun alaihim ba wa dukan annabawa suka abin jiyar da su ni'ima ba ba'dhum mubtalan bi ashadil balaya sashen su abin jarrabawa ne da mafi tsananin bala'o'a minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin daga annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bai wa hasuna ulaika rafika a karabka a a ko abokin tahiya ya kyautata ga waɗannan ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi hushi da su ba aka musu hushi ba a shine cikon aya warada ya zo an yarda rasul daga manzo sallallahu alaihi wasallam annal yahuda cewa yahudawa wasafahum alquranu bi annahu ghadaba alaihim qur'ani ya sifanta da cewa ya musu shi alyahudu hum allazina alimu yahudan su ne wanda suka yi sani wa lam ya'malu amma ba su yi aiki ba da sanin su bi ilmihim da aikin su da sanin su fa ghadiba Allahu alaihim sai Allah ya hushi gare su ya musu azaba wala dalin ba kuma wanda suke batattu ba wara da anin rasul ya zo daga manzala sallallahu alaihi wasallam annan nasara cewa annahum lil nasara cewa su ne nasaru ma'ana kiristoci an nasara su nasaru dallu sun bata an an tsariki daga barin hanya an tsariki ma'arafu daga hanyar da basu daman basu san wannan hanyar ba ma'arafun haka basu san gaskiya ba hum jahalatul faqat su jahilai ne kawai hatta ja'alul abda rabbana har sai da suka kai saboda jahilin tsaba jahilin sun sanya bawa ya zama shine ubangiji min shiddati jahilin saboda tsananin jahilcin su jahilcin su wa hamaqatihim da wawancin su amma yahudu kaga su yahuda faqad alimu walakin lam ya'malu bi ilmi su sun sani sai dai ba su yi aiki da sanin nasu ba wa nasara juhalun faqat su ko nasaru jahili ne kawai غير المغضوب عليهم ولا الضالين ba wanda aka yi wushi aka masu wushi ba wanda suka bata ba amin wannan kalma ta amin laysa miyan qur'ani ba wai daga cikin alqur'ani take ba inna ma huwa tabi'ul lahi tabaraka ta'ala a kashe ne tabi'i ne abin an yi da wasiƙa ba ana sa hannu ba to wannan sa hannun ne na Allah tabaraka ta'ala a ka tabi'il maliki kamar na sa hannu na sarki allazi yatbu bihi makatibahu wanda yake sanya ma rubuce-rubucen shi hannu in ya ida sai ya buga mai gashe ya sa hannu shi ne ma'ana amincin nan nan za mu dakata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wa lika wa khatim lima سبق ناصر لك بنك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلك قدره المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين